والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أموى مستار البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na lahadi 21 da watan zulhijja wata na sha biyu a kalanda ta addini hijirar ɗan gatan Allah ma'aikin Allah masoyin mu annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da tara da wata na bakwai miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin matnul iziya a cikin fiqhun malikiya a wannan masallacin mai tarin albarka na annur da yake a premier cases unguwar kudan maboyar amare a wannan gari mai tarin albarka na tawa jamhuriyar Nijar. da farko muna wa ɗan uwa barka da yin sallah da fatan Allah subhanahu ta'ala ya maimaita muna abinda muka gabatar na ibadu Allah subhanahu ta'ala ya karba muna kurakurai kuma Allah subhanahu ta'ala ya yafe muna muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya maimaita muna Idul Adha muna cikin koshin lafiya shekaru masu tarin albarka da kuma aminci da lafiya da wadata Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya jikan magabata daga ciki Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye da wannan rayuwar lafiya yau za mu tashi darasi na tara cikin jerin darasin karatun littafin aliziya wanda muna cikin abin da ya shahi bayanin temawa muka je muka je hutu haka ne kuma gashi Allah ya kaddara mun dawo to Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma ya gafarta muna Allah ya sanya wannan tafarkin da muka doka shine silar tsiran mu a gobe alkiyama mun karanto maganar malam da yake cewa wa kadha almashu ila almirfaqayn falaw iqtasara ala ala darbatin wahidatin lilwajhi walyadayn أجزأه ولو اقتصر في مسح يديه على الكوعين وصلى أعاد في الوقت wannan zancen duka mun karanto sa zamu shiga sabon fasali ne a shahi na 51 da wanda yake da littafi irin na bugun dan misira mala ce faslun sabon karatu fasali da yazo ya rabe tsakanin abun da ya wuce da kuma abun da zai zo إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرها جرح وخاف في غسله بالماء فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برع أو حدوث مرض فإنه يمسه عليه malam zai karantar da mu game da mutunan da yake fama da wata larura a jikinsa wanda ɗaya daga cikin gaɓoɓin arwalla ya samu matsala to shin yanzu ya zaye yi shi ne mala ce idza kana jurhun idza kana fi a'dha'i alwuduhi aw ghayriha jurhun idan har akwai aljurhu shine jimuwa idan mutun ya jimu da ɗaya daga cikin gaɓoɓin da ake wankewa a cikin arwalla jama'a mun fahimta aw ghairiha ko kuma wasu daga cikin gabobin wanda su ba farilla bane domin farillai abinda ake wankewa hurare guda biyar ne sune farilla ko ta fare wanke hannaye wanke huska shafa makai wanke kafa wannan sune farilla da qur'ani yayi bayani aka ƙara da niyya da kuma gaggautawa da tuttuda su zaman to guda guda bakwai to idan mutum yana jin tsoron wanke ɗaya daga cikin gaɓoɓin arwalla ta dalilin ya samu jiwa aljurhu ya jimu au ghairihi ko kuma wani au ghairiha ko kuma wani ba cikin gabar arwalla ba a jikinsa ne wanda ba inda ake wankewa bane bai da ma alaka da arwalla ba a wanke sa a cikin arwalla to malai ce wa khafa min ghaslihi bil ma'i sai mutun ya ji tsoron ya wanke wannan wurin da ruwa saboda fawata nafsihi wala alla in ya sanya ruwa a wannan a wannan gabar zai iya salwantar da rayuwarsa zai iya rasa rayuwarsa shine fawata nafsihi ma'ana rayuwarsa za ta salwanta kun bai ci karatu mutun ne ya jimu a gabar arwallah idan kuma ya sa ruwa ya wanke wannan gabar to zai iya salwantar da rayuwarsa to malam zai mana bayanin hukuncin sa yayi kamata yi aw fawata manfa'atin ko kuma a'a wanke sa je zai sa wani amfani da yake tattare da shi ya ya gushi akwai wani amfani a tattare da shi wala Allah ya kasance wannan amfanin almadi aw alhissi abu ne wani amfani da ake ake abun nan da shi ake lura da shi haka zahiri ko kuma a abun a batini yake misali na daga cikin amfani ya kasance mutum ne yaji mu sai ya aza magani sai ya aza magani a inda ya ji mu magani amfani bane ko ba amfani bane to idan ya sanya ruwa ya wanke wannan maganin zai iya tafiya kaga amfanin yami ya tafi ko kun fahimci karatu to shine malam sai yake cewa au ziyadata maradin ko kuma in yayi arwalla ya wanke wannan wurin to rishin lafiyar da yake fama da shi zai iya karuwa zai iya karuwa ta dalili yayi amfani da wannan ruwa yanzu misalin kamar hadisin da muka karanta na al-Imam al-Bukhari cewa ga wasu mutane sun yi bulaguro ɗaya daga cikinsu janaba ta kama sa sai kuma dutse ya faɗo masa a ya tsaga masa kai dutse ya faɗa masa ya tsaga masa kai to kuma sai ya yi mafalki janaba ta kama sa sai ya tambaye abokanan tafiyarsa ga halin da ke fama da shi nake ciki ga janaba ta kama ni kuma ga ni ina fama da rashin lafiya aka shin zan iya sabu za ku iya samun wani sauki ko kun ji annabi yayi karatu akan mai irin wannan matsala tawa saboda addinin musulunci ba aka ba ake yi a'a dole sai ka marji'i alkitabu was sunna jama'a haka ne ko ana dokar addini ne a hurare guda hudu safarin alqur'ani shine masdarul awwal duk abinda zaka doka so ya zama to madogarar ka littafin Allah ne in ka ce abu kaza sai ka ce ai dalili Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani a aya ta kaza a sura ta kaza to kaga wannan abun masdari ne ko kuma a'a annabin Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cikin littafi kaza ku kun fahimta to idan babu aya ba hadisi kuma akwai abun da ake cewa al-ijma su malamai magabata wasu mas'aloli da dama sun shafa ruwa a zamanin su wanda ba su a cikin alkur'ani kuma ba su a cikin hadisai amma sai suka taru suka ƙara wa juna fahimta sai zaman to an yi santezikin hukuncin akai sai aka tsamo hukunci ta wannan hanyar ko kun fahimta to sai abu na ƙarshe shine alqiyas ta hanyar karatu da Allah ya baka kamar da wani sahabi ya kiyasi lokacin da shi ma annabin Allah ya aika sa hadisin yana cikin Bukhari da Muslim kuma yana cikin Umdatul Ahkam da sauran littafan hadisi annabin Allah ya aika sa saboda wata muhimma wani aiki nasa to yana tafi sai janaba ta kama sa ba ruwa lokacin bai sanya ake taimawa ba to sai ga yanzu abin da ya kamata yayi kawai sai yayi birkita doniya irin ta irin ta da dabba take yin birkita take kwantawa cikin cikin kasa ta jujjuya ta yi birkita ta wala a cikin kasa sai ya wala kaga wannan ittihadi ne hukunci ne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh dan Jabal yace farko littafin Allah nabi zaka yi hukunci annabi yace mu annabin Allah da littafin Allah yace idan aka zo maka da qadiyya da hukuncin da babu aya akai to ina zaka yace zan koma a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin karatun kana hadisai idan baka samu abun da ya bayani ba yace zan yi ijtihadi da ra'ayina da kuma ba kowa bane ke ijtihadi cikin malamai sai wanda yake na farin kafin ka je ijtihadi ana buƙatar alal aqal ya zamanto qur'ani ka kamar fatiha ce qur'anin ka kamar fatiha ma'ana yadda kake karanta qur'ani yadda kake karanta qur'ani yadda ka san kana karanta fatiha ashe sai an samu qur'ani a zaune a a kirjinka sannan kuma ya zamanto ka da ilimi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto ka konkwadi fiqhu guda hudu fiqhun malikiya hanabila shafi'iyya hanbaliya sai kuma ka ƙara da karatun abin da ya shahi usulul fiqh to a irin wannan lokacin a takeice zaka iya istinbat ka karanta tafsirin alqur'ani ka san ma'anar alqur'ani zaka iya fasa duk ayata alqur'ani to a lokacin ne zaka iya yi istibadi a cikin a cikin addini amma ba kowa bake iya yi Allah ya dacar da mu to da haka wancan mutunan da janaba ta kama sa kai ya tsage suka ce masa dole sai kai wanka saboda idan mutun yayi mafalki biye hukunci sa zai wankan janaba ne malan kawai sai ya dauki ruwa yayi wanka yana yin wankan sai ruwa suka shiga a inda tsagar ta dutse tsaga masa kai sai ruwan suka haɗu da jini da ɓauto kuma sai ya zama to silar mutuwarsa da suka zo garin madina sai suka bayo manzon Allah sallallahu labari ga abin da ya faru Allah ya ƙara mana sonsa da kuma ta damu a gobe alkiyama tare da shi sai annabin Allah yake cewa qataluhu qatalahumullah annabin Allah ya ce sun kashe sa Allah ya kashe su sun kashe sa ina ma a ce sun yi tambaya da musani ba ai maganin maganin jahilci shine tambaya duk abinda baka sani ba karka kuskura ka aikata to yi kokari kai bincike a akansa Allah ya datar da mu zaka shi ne malai yake ce muna au hudufi au ziyarata maradin ko kuma zai kara masa rashin lafiya au ta'akhkhura bur'in ko kuma zai samu jinkiri wajen waraka ma'ana zai ji warakar yin amfani da ruwan zai sanya jimuwar ta ba za ta yi saurin warkewa ba aw hudusa maradin ko kuma wani rashin lafiya ya ƙara bugowa wai ya ƙara abukuwa ana fama da wata matsala kuma sai wata matsala ta kabullu to mallai yace a irin wannan lokacin fa innahu yamsahu alayhi nan ba za ka yi ba za ka wanke duk wanda wanda take take da matsala ba mi za ka yi mallai yace yamsahu alayhi kai shafa'a inda ke da kai wannan matsala ko kun fahimta mutun ne huta ta kore sala qaddar Allah ba da amin ba Allah ya tsare ya ƙara kiyayewa sai mutun huta ta kona sa a hannu ko kun fahimta yanzu idan yazo a ruwan lashi kuma ce in ya sanya ruwa abun zai warke dan Allah idan ana sa mashafin a huta hutar da ta kona mutun za ta zai warke da wuri kaga akwai jinkirin waraka a ciki to idan yazo ba zai wanke wannan wurin ba koda babu basima a kansa kawai zai shafa ne a wannan wurin sai ya wuce wurin kawai sai ya wanke sauran gabobi ba zai yi ba zai wanke wannan wurin ko kun fahimci karatun wannan shine abin da malam yake so ya ya karanta da ko mutun yayi tangarda da da kafarsa yayi dan kwas kafa ta kaba tana ciyo ko kuma ya samu gwadashewa sai aka dora sa kaga yanzu in yace zai zai wanke akwai jidali ko akwai jidali sai ya shafa a wannan wurin kawai sai ya wuce domin da mun addinin musulunci addini ne mai sauki wallahi alazim duk duniya ba wani addini mai tsari da kuma sauwaka masu shi da tausayin su kamar addinin musulunci babu babu a duk duniya babu kuma duk duniya babu addinin da aka sanya gaba ana yakar sa dare da rana kamar addinin musulunci kuma duk duniya ba addini da magoya ba su suke kwana kamar addinin musulunci mun fi kowa kwana hukun baita kamar babu wani motsi da musulmi suke yi motsin ko ana yi kadari ne bai wadatar wala yusmin wala yughni min jo ko ana motsawon baya da wani tasiri kwarai amma kaga irin yadda makiya Allah yahudawa suke ta an gasir cikin cikin ababe da dama duka manufar fa ya za a yi a ruguza addinin na musulunci kuma abinda zai baka haushi da mamaki fa mu musulmi muke rungumo wannan abin ko mu zo mu zuba shi kasar mu Allah ya sauke Allah ya samu wani lafiya kuma ta fa innahu yamsahu alaihi abinda zai zai shafa ne akan sa fa in lam yastati' almasha idan har baya iya shafa alaihi akan wannan akan wannan wurin to masaha alal jabirati sai yayi ya ya ya shafa akan rauni al jabira shine rauni inda aka yaje mu aka sanya magani wahiyar dawa'ul ladhi yuj'alu alayhi shine maganin da ake sanyawa akan jimuwa akan akan wurin da mutun ya jimu fa in lam yastati'il masha 'alayha kuma ce idan mutun baya iya shafa akan maganin da aka dora masa a jimuwarsa to masaha 'ala al-isabati sai yayi shafa akan bandeji ashe mutun zai iya shafa akan bandeji an daure mutun to zai iya shafa a kanta misali Allah ya ƙara tsarewa ya kuma ƙara kiyayewa kuma Allah ya ƙara muna lafiya tun ne ya samu haɗari sai kafa ta samu matsala ko karewa ko makamancin wannan sai aka yi masa bandeji ake sai ya zo arwalla yanzu zai wanke kafar ne a'a Allah bai ɗora masa ba tunda ya samu matsala me za yi wannan bandejin kawai zai shafa saman sa ne kawai ya wuce wannan wuri kaga addini musulunci akwai akwai sauki walau ala za'iri malace koda ko akan bandejin ya karu da mu idan mutun ya jimu idan mutun ya jimu anan to wala Allah bandejin za a iya kara shi zamanto tsawon ya karu ko to koda akan bandejin da aka kara ya karu ne ghairi almuqabil liljuri wanda baya fuskantar baya baya abun nan be baya fuskantar jimuwar ma'ana koda bai setin jimuwar ba ba dole sai ka yi setin jimar ba kawai kan abin sai ka shafa a kansa baki daya ya wulatar maka idan mutum yana da bandeji a kafa kawai zai shafa a iya inda zai ga zai iya shafan ne inda ya san ita ba zai samu matsala ba sai ya tawa kawai sai ya bar sa Allah subhanahu wataala ya kara sauƙewa ba ta kal fasdi kamar abin da ya shafi al fasd al fasd shine kamar rauni da mutum zai zai zai abun nan zai samuwa mutum ya samu raunin da za a sanya masa za a sanya masa magani wanda maganin shaushawa ko shaushawa ko abaka santa shaushawa me shaushawa eh me shoshawa da hausa hausa ce bace kamar mutun ya eh sai sa aska ran tsatsaga masa shine shoshawa ala baka je ka koyi hausa kaji kal fasd malati kaji shi ma aiwatar ji wani ko kuma mutun ya kafasa ta kabu ko jini ya taru ko duk ana iya sanya a tsatsaga sai ya zamanto dan abun ya abun ya haushin ya saku mafo to shine al-fasl malace wa imamati da kuma rawani khifa bi naz'iha da aka ji tsoran cire ta mutum zai ya shafa saman rawani idan kai al-imama shine rawani ta dauro rawani sai ka zo arwalla yanzu duk rawanin sai ka kunce sa na'am kaga in ta kunce ayin baka aiki me da shi wala Allah ma baka ka daura shi ba to idan ka zo kawai shafa zaka yi sama sansa kawai zaka shafa ne zaka sa hannunka ne ka ka shafa da dayi sa ka shafa ka wuce wuri mun baje karatun ko kuma musulunci akwai mu kamar Allah bai son ko halawa ba a son mu wahala ne ko dai so ake mu yi kokari dai mu yi abinda aka sanya mu mu haɗu da jin daɗi na abada shine aljanna saboda duka duniya ka wannan shafada a rayuwar duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta hayaniya ce haka ne babu wani bangare a duniya da ake jin dadi babu shi babu idan mutum ya ce maka yana jin dadi to ƙarya ne yake amma jin dadi kan a duniya saboda duk jin dadin ka an an an fa an an waye gari wata ran akwai rashin lafiya ko sai na jin dadi a ciki amma aljanna ƙarshe ba ka rashin lafiya ba tension ba diabetes ba wace ce duk ba wani rashin lafiya da ka sani kuma uwa uba wanga tsohon najadu wannan tsohon musibabbe talauci wannan babu shi wannan tsohon banza a aljanna babu shi Allah ya ƙara tsare mu da shi sai kaga rayuwa kuma ta yi dadi ko Allah ya dace da mu babu asibiti balantana ka je ka ce zaka je magani da ba ma rashin lafiya a ce siga ya kashe ka sha zaki iya zakinka ka ci gishiri iya cinka ba abun da zai shafe ka sha maski iya shan iya shanka ba abun da zai takura ka e baya ce ba a cewa a ce maka a hana ka cin kaza aljanna ba wanda za duk abin da kake so zaka gani kuma zaka mori Allah ya kai mu baka mu yi hakuri da abin da muka samu na rayuwar duniya mu taro ban dai Allah ya sanya mu cika da imani kuma la ce wa imamatin khifa bi naz'iha da kuma rawanin da aka ji tsoron ana jin tsoron walwale sa saboda wuya daura wasa ko kuma makabancin wannan mala ce wa yushtaratul mash al mash al mazkur an yakuna julla jasdihi sahihan an shar'anta akan shafin da muka yi zance mutun ya shafa wani bangare ko malace akan ya kasance dukkanin gaba hadin jikinsa mafiya yawan jikinsa sahihan lafiyayye ne au jarihan ko kuma a'a wannan mafiya yawan jikin baya da lafiya in jikin yana lafiyayye zaka ma iya shafawa saboda wata larura misalin kamar lafiyar kalau zaka iya shafi saman sawan rawani ka wuce hukun bayanta to kuma in jikin bai da lafiya akan raunin ma sai kai shafa ka wuce wala ya tadarraru idza ghasala as-sahih malaci amma da sharadi idan ya kasance in ya wanke wurin da yake da lafiya to baya cutuwa kamar ya zama to jikinka akwai inda ke da koyi jimuwa to idan ya kasance in ka wanke inda baya jimuwar to kuma wancan da ke da koyi jimuwar zai tabo to malaci ba sai ka sai ka wanke ba shafa zaka ka koto da shi ma aw kana sahihu qalilan jiddan ko kuma ya zaman to hurin da ke da lahiya dan kadanni ne a ce hurin da ake shafawa kadanni ne hurin da zaka shafa sun yawa to ar in hurin da zaka shafa sun fi yawa to kawai abin da zaka yi shine da yawa zaka yi misali sai kasance eh da kafar mutum da hannayensa da kafa da hannaye da kai duka shafa zai mutun zashi domin babu aula sai ka bar arwallan baki daya sai ka yi sai ka yi taimama ba su hukun fanci karatun ba idan ya kasance misali a ce mutum a hannunsa nan akwai bandeji nan ya ji an zo an sanya masa bandeji misali a kafa ma ya ji mu wancan hannun shi ma ya ji mu kan kan ma ya dan tabu hukun fahimta to in ya zo arwallah in ya sanya in ya ce wanke gaba ɗaya ba zai wanke ba saboda wani bangare na jikin sa yana fama nan yana fama da mi da bandeji haka kafarsa kuma haka kai to malace sai ya abar arwallan baki daya tunda yana cikin larura sai ya je ya kiyoma shine abin da yake gare sa Allah kuma zai ba sa ladar arwalla ko hun bayinta saboda so ake a sauka wa adama ba a bukatar a tsananta muna Allah ya datar da mu Allah muna maka godiya da kai mu musulmi Allah ka raya mu cikin wannan addini har zuwa mutuwa kuma idan ta zo ka sa mu cika muna musulmi kuma ka tayar da mu na tashi alkiyama a cikin tawaga ta musulmi tare da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jama'a mun fice karatun ko to sai malai yake cewa ay aw kana sahihu qalilan ko kuma wurin da yake lafiyayye dan kadanni ne ka allan yabqa illa ibn awrijud kamar a zamanto cikin wurin da ake wankewa arwalla kafa ce ta saura ko kuma hannu fa innahu la yaghsilu sahiha mala ce bai wanke wannan wurin da yake sahih yake lafiyayye wala yabsuhu alal jarikum ba zai shafa ba akan inda yayi rauki da rauni bal yantaqilu ila tayammum mala ce zai juya ne ya intikali ya ciratu zuwa yin taimama sai ya bar arwalla ya je taimama saboda larura ta sa shi kuma Allah subhanahu wataala watan ra'ufun bi ibadihi mai tausaya wa bayinsa ne wallahi alazim Allah yana tausayin bayinsa ka san haka ko baka sani ba ka gano ko baka gano ba wallahi Allah yana tausayin ka da Allah ya ga dama kawai sai ya tura mutane jahannama haka nan kawai babu babu amma sai Allah yayi ya turo ka ya turo maka annabi kuma akai maka hankali kake iya bambantawa yanzu ka dibi abinda zai baka mamaki ko a duniya mutum ya yarda ba zai iya ɗaukar asara ba amma mutum ya yi yarda ya yi asarar gobe alkiyama idan ka je sayan dissa ko gujiya ko gero ko wace ce abinda ka je saya kana kokarin ka samu abin da yake memi mai kyau ba ka bane saboda amfanin abu in ka sayo za ka sayar ka ci mi ka ci riba walillahi almathlul a'la ubangi subhanahu wata'ala yadda yake so bayinsa da rahama wallahi ba ma tausayin kawunan mu a hakan Allah yana tausaya muna daga cikin tausayin Allah yayi ka mutun tausayi da Allah ya ga dama sai Allah yayi mutun rago kawai sai ayi ka a matsayin ka na rago a yanka ka a gasa ka a sayar da naman ka har ma a tarantsuwa akan ka wallahi kaza aka sai kuma ba haka ba haka ne amma sai Allah yayi ka mutun kuma mutun ba sai aka yi ka musulmi ko musulma mai mai hankali kai yanzu dan Allah in in ana saya da a ce maka hankali da kuɗi ake saya kana tsammani a sefa miliyon da za a sayar da shi na da hankali da kuɗi ake saya to da mutane bila adadin sai sun koma a wajen masu su basu da hankali saboda ba sa da abin da za su sai wannan hankalin amma ganin daman Allah sai ga ka tallaka baka da kudala sai Allah shi ka mai hankali lafiyayye ka kabur hada kai ga wani can kuma ya tara kuma sai Allah ya bashi diya ma hukata inda kudi ke saya kai ba za a saya maka saboda babanka bai da kudalan da zai saya maka hankali amma da yake Allah ke rabawa kuma sai Allah ya baka ai wannan ni'ima ce ko ba ni'ima bace ni'ima ce Allah muna maka godiya akan ni'imominka to mallai yake cewa wa idza ta'azzara al-mas'ul jarihi idan shafar wuri mai rauni ya ta'azzara bi haisu la yumkinu wad'u shay'in alayhi tai da ba ya dora wani abu a kansa da za a iya shafa jimuwa ce ba ya dora wani abu da za a iya shafa a kansa mali yace wala mulaqatuhu bil ma'i kuma ba ya takuda shi a shafa a shafa ruwa a kansa fa in kana fi mawdi'it tayammumi malace idan ya kasance a cikin gawabin da ake wankewa cikin kemama wala yumkinu mashukum ba ya shafa sa'idan biturabi da ƙasa tarakahu bila mas'in wala ghuslin sai mutun ya bar wannan wurin ba tare da wanke ko ba tare da ya shafa ba ma'ana idan ya kasance mutun ya jimu a taimama a ina yake shafawa bisani a ina yake taimama ya yake yin taimama katar da taimama ko ya buga ce ake yin taimama mutum ya bugi ƙasa aha sai ya huri hannayensa aha sai ya shafa ma tafin hannayensa sai ya shafa ma huskarsa to abinda malai yake sai karantar da mu a nan shine mutum ne ya je mu a haɗe daga cikin wuraren da ake wankewa ake shafa ba cikin taimama ko a huska ko a tafin hannu sai kasance tafin hannun hatta ƙasa ma a tabo ƙasa a hura baiwa a shafa saboda larura ta rashin lafiya ko kuma fahimta ko kuma huskar akwai larura ta rashin lafiya idan ya zo a ruwalla bai iya wanke sa kuma in aka zo taimama ba zai iya shafa masa ba to malaci abin da za shi sai shi bar hurin babu shafa kuma ba wankewa ba zai shafe ba kuma ba zai tambaya a me kuka fahimta a cikin wannan karatun kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da kariya ne wallahi ga kidan annabi Adam abinda zai kawo rauni wa jikinka Allah bai so sa ko kun fahimta duk abinda zai cutar da annabi Adam a musulunci Allah bai kaunarsa ba haramun ne an haranta maka da wannan ne ai giya da tabar wiwi suka haranta ko haramun ne haramun ce saboda tana gudda hankali kaga idan hankali ya gudu to kuma dan annabi adam baya iya bada kariya wa mi lafiyarsa zai iya zowa ya fada ya kare to kuma Allah baya bukatar haka ba haka bane zai yin hadari da da mota ko da mashin saboda yabo sai aka haranta wannan abu shan kwaya yana ga cikin abin da ke lalata tunani yana ga cikin abin da ke sa hauka ba haka bane yanzu galiban matasa da kaga ai yanzu mafiya yawan matasan fa da muke gani sai da kawai ta dagewa da addu'a kuma kowa ya iya nashi gudu kokari ya bada gudunmuwarsa cikin wannan al'ummar amma wallahi kalubale na fuskantar mu kwarai da gaske ina ji muna tsoron nan daga ko wallahi alazim ba baki ba nake muna amma in har ba mu dauki mataki a kai ba ko to na rantse muna da Allah nan daga mahaukata cikin matasa sun yawaita ko yanzu ya aka karasa kana ganin wasu da yawa daga cikin su suna tafifa mahaukata ne fa ba kana ganin mutun ya tara wani uban gashi a kansa idanu kullun ja kamar salansa ga maganar nan kana jin tabuwa tana yi tana tana sama tana ƙasa tana daga kafada ai ka san ba lafiya ba haka bane ba wannan sai kaga har uwaye suna suna tsoron sa kaga mutun yana zare maƙorarsa idanu dalilin baya Allah ya sauke Allah ya kawo agaji cikin al'ummu amma wallahi dukkanin mu sai mun tashi mun bada gudunmuwa kusan tunanin da yawa cikin mu ko shine wai aini dana bai sha gobe da aini dana baya sha to danka baya sha dan wani ba yana sha ba to in yana shakin danka ai bai kubuta ba kuma ai bai kubuta ba Allah ya datar da mu to shine ma da yake cewa sai ya bar hurin bila mas'in wala ghusl wala ghasl ba ta da wankewa ba wa ghasala ma siwa sai ya wanke abinda ba shi ba wa in lam yakun idan kuma bai iyawa wa in wannan gabar ba ta cikin gabobin taimama idan wannan gabar ba ta cikin abinda ake shafa ba a wajen taimama fa innahu yaghsilu sahiha to malace zai wanke huri wanda yake lafiyayye wa yatayammamu alal jarihi sai dai sai kuma ya hada yayi taimama kenan sai arwala da taimama lokaci guda sai dai wannan maganar sai mu ja layi akanta akramaka Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi amma akwai magana anan ba a hada ba a hada taimama da ta arwala in taimama za kai kai taimama in arwala za kai kai kai arwalla amma a hada taimama da arwalla bai tabbata ba a sunnar annabi Muhammad ita arwal taimama ai an kata ne dankami ta zaman to ekibalankin arwalla musanyar arwalla ce to kuma in har zaka iya hadawa bi to me amfanin yin taimama ba ta da amfani kenan ko to sai ka aje arwallan ko kai taimama Allah ya subhanahu wataala ya dace da mu ko malam kurakure Allah shi yayi musu dan annabi Adam aliziri duk duniya ba shi wanda bai kuskure banda annabi Muhammad a rancen manzan Allah ta yi kaɗan duk karatu ka kai gano kuskuren manzan Allah duk zaman ka malami amma duk wani malami a duniya za a yi cin gyaransa a rayuwa suna ce ta rayuwa don Allah yana mutane cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani a rayuwa wa fuka kulla zai ilmin alim saman kowane mai ilimi a kowane fi duk karatun ka akwai wanda yake yake gaban ka lokacin da annabi Musa ya fito shi da shi da Khidir hadisi yana a Bukhari suna tafi sai tsuntsu ya zo ya hau ruwa sai ya kota daga cikin ruwan subana sai ya sha ruwa hukun fahimta sai a hidire cewa annabin musa idan aka tattar ilimi na da ilimin kar ilimin duk mutanen duniya baki daya aka kwatanta shi da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala to kamar da kasar tsuntsuntan ya hau ruwa ne ya kota haka ne ilimin wannan abin da ya kota shine iya ilimin duk mutanen duniya baki daya wancan kuma tekun ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ne, walillahi al-matsulul a'ala. Ko kun fahimta, kun bata karatu ko? Daka, shi yasa ba a kuri da karatu, ka ce ni ni ne kai. Har ma masu kai magana suna cewa man kala ana falesa kuwa duk wanda ya ce ni ne to ba shi ba ne. Shi a fagen karatu ba ka ce, ai, ni kaza ba a yi. Kada ita karatu. akwai wanda yana nan ubanka wani kakanka ne a karatu kuma zai zo kana karatu ya zauna ya saurare ka wallahi wani littafi da zaka san ya kana karantar da shi tun kafin a hika ya karanta tun kin ya karanta amma kuma saboda buƙatar karatun da kuma sai ya zo ya zauna saboda a samu albarkacin majalisin karatu to amma wasu daga cikin ɗaliban ilimi idan suka ga al'umma ta taru akan sai su kowa bugun goro kusa kudin gwar ko duka ɗaya ne da babba da ƙarami tsakatsakiya duka guda ne ake sanya cikin ƙwarya sai daga wai kowa da yake gabansa jahili ne wannan kuskure ne na nuna cewa ashe shi malamin bai san aikin da yake yi ba ko mun fahimta Allah ya datar da mu to wannan ana samun kurakure a cikin karatu mutum zai iya rubuta abu wanda zaman to ya saba mu fahimtar magabata to in aka zo amana ilmiya sai ayi bayani malam yayi kokari dan ya rubuta dan wallahi rubuta littafi ba karamin aiki bane a ce ka rubuta littafi ba ma rubuta littafi ba ka zauna kai larabcin awa guda ba kai hausa washi dari larabcin awa daya shi kai ne ce aka yi larabci sali ‘yan jami'a su suna abun nan amma ka zauna akwai wanda za ka zai fassara maka abu amma in ka ce yi maka larabci ku yi hira da shi ta larabci gagar su take shi daga aiwa na am kawai shi amma a zauna a zauna a zuba larabcin sai ya gagare su amma kuma in ka buɗe masa littafi zai mi zai iya karanta maka ya mi kaga ashe bai rubuta littafi tunda ba tunda ba da wasu ake rubuta littafin ba ko baya iya rubuta littafi to Allah ya datar da mu malike cewa sai ya hada taimama da arwallahu ri guda ala auli ala ahli al-aqwal al-arba'ati akan zance ɗaya daga cikin magabata guda hudu wa idza masaha ala al-jabirati idan mutun ya shafa akan magani maganin da ka sanya misalin yanzu kamar kada ai magani ce ko in ka sanya me suna wannan abun da ake wanke jini da shi betadine sai ka sanya shi dai ya tsina maka jini to da ka zo a rawallaka sai ka dan shafa akan kada da take da wannan maganin to shine malaki nuhi summa nazaha sai ka sai ka cire ta sai ka cire wannan kadar wannan maganin aw ghairihi ko wani sa aw saqatat bi nafsi ko kuma wannan kadar ta fada da kanta to malace batala almasu alaiha wannan shafar da kai akan ta bai ba sai ka saki mana mutun ne yake da jimuwa sai aka dora masa kada da magani da yazo alwala bai iya wankewa sai ya shafa akan kadar to kuma bai je yayin sallah ba sai wannan kadar ya cire ta ko kuma ta fada da kanta to mallai ce wannan shafar da kai tunda baka yi sallar ba to ba sai ka saki mun ba ci garatun ko malaman fikihu akwai kulkulkul gare su akwai kulkulkul gare su wata mas'alar da aka ja ta sai ya za a yi aurewale ta fikihun kenan ko Allah ya ganar da mu mala ce wa iza raddaha fala budda min almasih thaniya in ko ya mayar da ita to sai ya sake shafa ta biyu in ka mayar da sai ka sake shafa shafa bi ta biyu Allah subhanahu wataala ya dace da mu mala ce faslun fil masih ala al-khuffayn mun gane wannan fasalin aiko jama'a mun fahimta Allah ya datar da mu bukatar da manufar shine wannan littafin kai ba in Allah baka dama sai ka sanya ka takartar da mutane shine manufar kawai saboda so muke al'ummar annabi a samu waki jakadodin manzo Allah cikin cikin al'umma domin amfanin ilimi kai aiki karantar shi amfanin ilimi wallahi amfanin karatu kai kai aiki kai karan kanka kuma ka karantar da al'umma shikenan kawai in kai aiki Allah zai baka lada idan ka karantar da al'umma kuma Allah zai baka lada shi ya sanya duk duniya malamai ba su da wari duk duniya ba malamai ba su da wari kuma ba ka gane hakan wallahi sai an tashi kiyama dan su malamai daban ne suke gaban Allah subhanahu wa musamman makaranta alqur'ani daban suke Allah ya datar da mu shi yasa mu zaki cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu a wannan suke cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din duk wanda Allah yake nuha da alkhairi sai Allah ya fa'intar da shi addini ba ba in taradin shi kai karatu kuma ka karantar kuma idan mutun ya mutu duk aiki suna tsayarwa banda ababe guda bakwai sadaqatul jariya guda bakwai ne kaga akwai ta sai littafi misali yanzu a ce an sanya littafi a annu abinda masu kudin ba suka wayewa da wannan bai malam jabiru a matsayin ka na mai kaɗan kasuwa suka ce duk littafin da za a sanya annur ka doke yauninsa duk ɗaliban da ke zawa karatu ka doke yaunin karatun littafansu wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne wallahi lazim ba duk wanda zai zo ya buɗa ya karanta sai ya samu mai yanzu misalin kaddara a ce kai ne ka sai min wannan littafin kai ne ka saya mishi misali sai na zo na yi karatu na karantar nan ciki kowa sai ya je da na gata da ku to za a baka ladar adadin mutane suke zaune na suna karatu ne ko kun fahimta idan kuma suka je suka karantar to kuma aladar ta ƙara ta ƙara linkuwa masu kuɗin mu ba su waye da mu abinda Allah ya masu kuɗin mu musamman ma nan tawa Allah ya taimake su a su da kokarin gasar gidan masallaci da da kai mutane aikin hajji haka ne kai ga mutum ko ko fatiha kirki bai iya ba an tura shi makka ga mutum dai shi sai ya gina masallaci wai a ce masallacin wani na masallacin wani sai ne an ce kawai an dan wuce wuri sai ko daga zuwa na gina masallacin ne kuma dai duk duniya masallacin duk masallacin da za a gina bai kai masallacin annabi Muhammad ba ko akwai sa kawsa in kai da harami dakin Ka'aba duk duniya ba kamar sa amma na rance muku da Allah manzon Allah ya sa ake sallah masallacin sa wannan duka mu kafkin babu ba korihi babu masallacin manzon Allah da annabi ya rayu yana sallah korihi babu kusan abun da ke sama ina icen dabino wannan kunnen dabinon su aka dauko aka aza sama masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimbarin annabin Allah mimbarin da yake hawaye hutuba ranar juma'a da ko wata munasaba in ta kama kututarin icen dabino da aka sare dabino a wurin sai aka bar sa tanan yake takawa ya haubi yayi wa'azi yayin mutane wa'azi an karanta ko ba a karantu ba an ilmantu ko ba ilmantu ba radda sahabbai suka gina wa manzon Allah mimbari na laka mimbarin sahabbai suna jin kukan wannan kututarin dabino yana kuka a garin Madina yau gashi an waye gari manzon Allah ya dika tana shi amma mu yanzu kawai kokarin ake kawai a gina masallaci ne ba a gina masallata wannan kuskure ne in ka gina masallaci daga nan har ya mai kilo 500 da nawa da 40 kilo 540 daga nan hanya mai in al'ummar za ta zo su yi sallah take baka da lada take me amfani me wanda ci gaba ka samu amma a je masallaci gida mutane makaranta doki yawnin karatu a karantar da su sai irin albarka da alkhairin da za a samu a ciki da wannan magabata suka rayu su basu lawo da gina masallaci ne ba a gina al'umma ta hanyar karatu wanda ya karanci a cikin mu yanzu kuma wallahi mu ji tsoron Allah mu dage zuwa karatu ko za shi yanzu har ka karatu kai kaga kanka kana zuwa makaranta ana karatu da kai to ka gode ma Allah kuma ka ƙara ta neman taimakon Allah cikin al'amari Allah na son ka da alkhairi na rantse maka da Allah duk wanda Allah bai nihi da alkhairi Allah ba zai hore ba zuwa makaranta ba in har kaga kanka kana tsayawa ayi karatu da kai abu littafi ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce malamai sun fada duk ara daga hannu kai wa Allah godiya kuma dage da addu'a Allah shi taimake ka batuwa a wannan gurin alkhairi ne ba ba kowa bane Allah ke ba wannan damar ba shi fa wani Allah ya ƙara da rayuwar shi gaba ɗaya wajen kallon kallo in dai za a yi kallo in za a buga ta karfe 3 dare wallahi sai ya falka sai ya tashi amma na rantsa maka da Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba tashi ba amma in za a baka kullu karfe ukun dare wallahi sai ya falka saboda Allah shi ba abin tausayi bane ya kamata ka tausaye kake ma Allah goyiya kun ka taya shi da addu'a shi Allah ya shirye sa sai ma Allah ya ƙara tabbatar da kai akan wannan to mala yace faslun fil masjid ala al khuffayn Allah basara miki nawa biyar na'am shirin ai sallah malace faslun fil mas'al ala al-khuffayn fasli da yazo ya karantar da mu shafi akan khuffi mun san khuffi ko menene khuffi yana da kawa da safa sai dai ba safa bace asali sadami ake yin sa da fata malike cewa lil mas'i alayhi thamaniyatu shurut shafi akan khuffi na sharuda guda takwas shafi akan hufi yana sharuɗa guda al'awwalu abu na farin an ya kuna jildan ya zamanto fata ce ya zamanto wannan abun fata ne kusan al'abiyar suna abu da ake takalmi yanzu da shi banci akwai wajen ta fata akwai akwai wani abu da ake takalmi da shi yanzu wanda galiban fiye takalmi da su da ake yi na'am akwai wani abu da ake takalmi wanda ba fata ba bancin danko masu zaki ka suna kawa da fata amma ba da fata bane eh san santetik wannan abun ba kofi bane fa wannan ko an yi kofi da shi to baya dokar matsayin fata baya dokar matsayin fata ya kasance kofi fala yamsahu ala ghairihi malati ba a shafa akan wani wani kofi kal khiraki kamar wannan abun da muke zance wanda yake da kawa da fata shi ba fata bane ونحوه ونحوه هذا makamanci ta duk abin da za a sarrafa yi hufi da shi din ba hufi bane ba fata bace to mala yace ko da an mayar da shi hufi to baya dokar hukuncin idza suni'at ala hay'atil hufi idan an yi shi akan sigar da ake yin hufi ko da shi hufi yana da bambanci da da safa ita safa tana kafa tana dafewa mutum ko to shi kuma hufin ai kuma baya dahewa haka za ga shi kamar takalmi ka dan sanya ka ji abin nan ginsa wanda manzo sallallahu yana sanya yana sanya hufi takalmi musamman ma in za a hita kuma akwai karatu na musamman akan sa cewa arwalla in kai arwalla za ka sanya hufi to idan ka zo ba sai ka cire shi ba za ka yi shafa ne a kansa malace illal jawrab sai in sai safa ita ce aljawrab safa wa huwa ma kana ala shakli al-khufi min kitan shine abin da yake kawa da da hufi abin da aka yi sa da asalin shi daga daga kotan daga kada ai kaga ai asalin asalin shi ita suset daga mi ake ta zare ne shi kuma zaren daga mi ake yi da kada to shi wannan yana daukar matsayin hufi zaka iya shafa a kansa daga kowa ya ji da kyau idan kai idan zaka zaka yi istilikinka kayi wanka sai kai arwalla ka sanya safa ka sanya suset a rafafunka ka sanya sulekinka ka je harkokinka kayi arwalla to yanzu idan wata sallah ta zo zaka yi arwalla idan ka zo wajen kafafu ba zaka cire safar ba zaka yi shafafi akan su kun ba cika rasul za ka yi shafin ƙasir kuna ganewa ko mun gane da kyau ba sai ka cire safar ba ka wanke a'a sai ka yi shafi a kanta kuma shafa sama ake shawankewa kawai ake shafawa banda ƙasa ba a shafa ma ƙasan ƙasan safa ƙasan diddige kenan ko tafin kafafu a'a sama ake shafawa kadai shi yasa Uthman ne ko Ali ke cewa ko Umar ne ce da addini Ali yace lokana dinu bir ra'i da addini ra'ayi ne da da ra'ayi ake yin addini to ai kaga in shafa ma za a yi kasa kamata a shafa ba sabu ba amma sai zaman to addini tsare yake kawai naka bi kawai ka bi mun bace karatun ko to malike cewa wa nahwihi da makamancinsa min fawqihi abin da yake sama da shi wa min tahtihi daga kuma abin da yake kasa da shi ai min fawqihi wa min tahtihi jildun makhruzun da kuma karkashin sa akwai akwai fatar da aka aka jema kusan jima ko to fatar da aka jeme ta to sannan kuma sama ya zamanto wani abu ne na daban ko lilan ko wani abu amma ƙasa akwai fatar da aka jema to za ya iya yi za ka iya shafa a akanta ina ba ta mu fahimtar dole sai fatar ta zamanto mi jemamma sai an jeme ta sai ma da ce asani abu na biyu sharadi kenan ko an ya kuna tahiran ya zaman to wannan abun mai tsarki ne fala yamsahu ala al-najis ba a shafa akan abun da ke najasa duk abun da yake najasa ne ba za a ba za a ba za a abun da sa ba ba za a yi shafi ba akan sa ko da ko fata ce misalin kaljiril khamiri eh al-khinzir kamar fatar alade kusan alade azanta ne najasa ne gaba ɗayansa gaba ɗin alade najasa ne da mai kinshi haramun ne amfani da mansa haramun ne amfani da fatarsa haramun ne amfani duk wani abu da yake da alaƙa da shi ko kun fahimta to da haka idan aka yi takalmi da da da fatar alade ko kuma aka yi maka safa ko kuma hubbi da fatar alade to ba za ka yi shafa akan ba saboda abun bayar tsarki duk da aka haskaka abun duk da aka haskaka sai ya sha mai ya dauki sirashi to ba za ka yi shafa ba akan sa saboda abun bayar tsarki wajidil ma'kuli ghairil muzakki da kuma abun da aka ce amma kuma ba a yi ambaci sunan Allah wajen yankin sa ba ko kun bayyana abun da ake ci ba ambaci sunan Allah yanzu misalin kamar kamar rago sai ya mutu maskai ba a ba a yanka ba to bai halitta a cire wannan fatar ta wannan ragon ai baka takalme da shi hufi na kai arwalla da shi saboda bai da tsarki domin duk abin da yake matacce wannan yasa ce mun bayyana ai mun karanta farkon littafi malaci awil muzakki ghairal ma'kul ko abin da aka aka yi bismillah aka yanka shi amma kuma ba a cin shi kamar me kenan kamar jaki ai ba a cin jaki ko to sai aka yanke aka bismillah aka yanke jaki dan ai bismillah ba ta halittar da cin cin jakin kaga wannan fata tashi ba a ba a amfani da ita a ce za a yi shafa a kai duk da ana iya yi takalmi da ita ya halitta amma shin za a yi shafa a kai ba za a yi ba idan kuka dibi alqur'ani mai girma a suratul taha lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je munajati da Allah subhanahu wataala maganar farko da Allah ya yi wa annabi Musa fakhla'na alayka innaka bilwadil muqaddas tuwa al-imam ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala a tafsirin sa yace annabin Allah annabi Musa Allah ya ce ya fitar da takalmin sa ne saboda takalmin da yake sanya an yi su da abu ne wanda baya tsarki ko kun fahimta to amma in ba ka misa za a cika da takalmi ce abin da ya sa Allah ya masa fakhla'na alayka cire takalminka saboda a inda yazo mawadul muqaddas ne guri ne wanda kore ne wanda suke tsakakake kuma zai magana da wa da Allah ashe ya kamata ya zamanto haduwar shi da Allah ya zamanto duka cikin to kaga a wannan gabar sai mu yi ma ɗan garaji wa'azi ko eh su ji tsoron su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah sai ga mutun da maski da baltabal makal makal rutuwai ko ina maskin mai kuma sai ya shigo cikin masallaci wa yazo shiga da Allah subhanahu wataala wannan akwai renin Allah a cikin al'amari in har annabin Allah Allah zai ce ya cire takalminsa saboda ba sa da tsarki min babi aula ni da ke da muke ba annabi ba in za mu haɗa Allah mu haɗa shi mu cikin cikin kamala Allah ya dacar da mu to mala yake cewa ya zaman to wannan abun mai tsarki ne sai ya ce as-salis afwan wa in dubiha koda ko an rina sa koda an rina an an jeme wannan abun an rina sa as-salis abun uku an yakuna makhruzan ya zaman to wannan fatar abin nan ce eh jeman ma ce an jema ta idan aka yi takalmi da fatar hufi da fatar da ba a jema ba to ba a shafi a kan da sai ka fi ka yi ka wanke ba shafa za ka sau da wannan abin ba rinan ne ba ne ba abin da ke sau ba tsarkake su ba domin shi jima yana tsarkake fata shi yana tsarkake wannan abin ne malar ce fala ya musahu alaihi idan kana marbutan baya baya shafi akan wannan takalmin ko hufin ko wannan safar matukar fatar da aka sarrafa da shi akwai gashi akan ta ba a ba a rine zaba ba abin nan ba a jeme ta ba aw nahwihi ko kuma makamancin wannan muna yi kwana anan ko mu kara na'am minti arabi'u malati abin na hudu an ya kuna satiran li mahallil farji ya zama to wannan abin zai iya suturci a gurin da ake cikin farilla ma'ana hur abin da yake farilla zai iya cire zai iya cike wannan gabar duk abin da yake farilla ne to zai iya cire wannan gabar misali kamar wannan abin ya kasance za a yi ibada da shi ta farilla yanzu misalin kamar kamar wasu tufafi da ake yi da da da fata kaga mutum zai yin sallah da su a hakan to duk abinda zaka zai halitta maka yin ibada da wannan to ana son shi ma wannan abu ya kasance a wannan tsari a wannan a wannan namatin lama na kasafa la yasihu almasa alayhi malace kai da manto abun bai sitirce ba bai isa a wajen farilla kuma ya rage akwai tawaya a ciki mana abun bai kai inda ake son sa ba malace fala yasihu almasu alayhi baya halitta ayi shafa a kansa qadiyar shafa qadiya ce mai matukar muhimmanci kware da gaske wanda ya kamata a maida mata a maida mata hankali wasu daga ciki duk da wasu daga cikin malaman shi'a a nan bangaren idan ka roka aqidar shi'a su kafa ma ba a wankewa aqidar ayin shi'a kafa ba a wankewa su kawai abinda ake yi shafa ake mata kuma suna aiki ne da sun kawo ayin Qur'ani fa ce yasa ya ai in kana bibiye karatun Muhammad bin Abdulwahab da Shirab bin Qayyim al-Jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala kuma irin suka yi fama da al'umma a wancan zamanin mu ba wannan rikicin tare da mu ko sai me yasa saboda mu jahilci ma ya muna yawa su kuma can kowa na ji da karatu karatu an yi an yi karatun ne akwai wanda kawai zai tsaya ya bata lokaci yayi karatu dan dai jayayya dan dai kawai ya dinga zuwa ana munakasha a ce shi shi bai kaduwa kuma zai haddace Qur'anin ga hadisai yanzu ka dibira aka tuma aka tai aka ta tawulin ayoyin alqur'ani misali ka dauki aqida ash'ira aqidar malamin wanda ke da wanda rubuta littafin shi kusa shi ba ba ashire ne aqidar su da aqidar mafiyayan sufaye shine cewa Allah subhanahu wataala yana ko ina ku kun baita kamar shi Allah yana yana ko ina wanda sabanin abinda shi alqur'anin yayi bayani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa shi Allah mai rahama ne wanda ya daidaita akan al-arshin sa shi suka ce ai Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa ai istawla ne ya mamaye ko ina akwai sa in babu ilimi sai yayin wannan tawilin a ce ai istawa ai ana nihin mamayewa ina ga ce an mamaye abu a shi akwai ina akwai abun ko kaga ya nuna cewa ashe wanda ke wannan tawilin yayi karatu ba ba jahili bane da suka zo suna qadiyar alqur'ani halil qur'an makhluq aw ghayr makhluq shin alqur'ani halitta ce ire da Allah ya halicce mutum haka aka halicce alqur'ani ko kuma ba halitta bace an ka dalilai na na ilimi wanda ba jahilci bane ba ta kai kana ce musu jahilai wallahi sai dai ilimin da tawili yayi wato saboda ahlul kalam ne saboda ahlul kalam su zance ba sa kaduwa a wannan to shi yasa ya bibiyar irin ka karanci aqidun da suka gabata abane mai muhimmanci kware da gaske wanda mun yanzu daga cikin aqidun muke fama suke taimaka ta'addanci akwai aqidar shi'a shi'an nan fa bila'i ce hadari ce a aqidar ahlus sunna wal jamaa ba a sanya ɗan shi'a cikin musulmi ba musulmi bane aqidar ahlus sunna saboda dalili duk wanda zai bude baki ya zagi a sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to aqidar ahlus sunna mu kawai ya kafirta ko kuma fahimta saboda wanda ya zage sahabin annabi to zagin ba da sahabin bane ya tsaya kamar daga ana son a wuce ne sai a dan a dan gegeta kuma wallahi suna suna ta da'awa suna ta sayan mutane da kuɗi kamar Iran da Iraq suna zubo kuɗi fa malam ana zubo kuɗi a ƙasashen nan namu tsaya za a yi a mayar da mutane ɗan shi'a abinda na san da shi a ƙasar nan nan ina maka zance a nan Niger ɗan shi'a suna da makaranci da su fi a ƙilga idan ka ɗauki a shekara ta 2015 Demil Kens an demil kens an shi'a a Nijar suna da makarancin ne na addini da boko sun fi talatin da wani abu nan Nijar sun fi talatin amma ga su abu mamaki kaf musulmin Nijar gabaɗe kaf da ‘yan izalan da ‘yan ɗariƙen da wace ce gabaɗe kaf babu wanda ke da makaranta ta boko kuna tashi ta kanshi babu kaf Nijar da ke babu kaf Nijar babu da babu da sunan dai kungiya ta addini babu da ashe gashi muna da rauda tun daga jardin har terminal babu da su amma shi a tun daga rauda tun daga jardin nan fan har jami'a suna da kaje ya mai ka gani jami'atul mustafa biyan ka ake ka zo kai biyan ka ake ka zo kai karatu biyan ka ake za a biya ka kuɗi ka zo kai karatu so ake a karantar da kuma akwai makin da in ka ci sa kawai za a dauke wani karatunka a fida ka irar ka je kai karatu mu musulmi wani tsari gare mu domin mu fitar da daliban daliban mu a kasar misalin Saudiya su je su karatu akwai kawai kawai ga gana ake kawai su wane ma suke ta karatu kawai malam jami'i wannan lokacin da kuke ta yi da kawai shana ake zuwa ana ta a Kano ala dago kaya da yafi komai sauki wannan matsala ce kuma nan daga fashiya idan daga cikin damun daga cikin hadafin ita shi'a akwai akwai akwai alwilaya jagoranci shi sanya zaka ga duk inda ke da koyi shi'a suna suna kutsawa yanzu da yaba kasar shugaban kasar Iran dan shi'a ne ko kuma ta ko kuma ta'addancin yawa ke gare sa ta'addancin nasu yawa ke gare sa kuma matsalar taqiya gare su mun taqiya kamar kana aika shekara biyar da dan shi'a kuna rayuwa baka san dan shi'a bane wallahi bai nuna maka bai nuni akwai wani abu da suke ce ma taqiya kama za shi ta ɓoye wannan abun sai lokacin da zaharin lokacin ya bayyana da abun ya sai ya bayyana da shi amma kuma a ƙarƙashin ƙasa na ta mutane ɓanna daga cikin hanya mafi sauƙi da 'yan shi'a suka samu damar mamaye suka cikin matasa afirka shine nikahul muta'a auren muta'a kusa auren muta'a auren muta'a shine za a baka dama ka auri yariya a ƙasa da awa awa biyu kana iya ka aure ta karbu da ita misali kai ne mission ta kama ka zuwa tafiya nyamai misali sai ka zo nyamai to kana kana jin tsoron kai zina sai ka ce ka to barka ne yariya kai za ka yi kwana biyu sai ka aure ta amma wanda kai da kwana biyu kuma ka rabu da ita kuma da sadaki mai sauki kuma duk inda kaje zaka iya wannan auren sadaki mai sauki ke da kai to ta wannan hanyar aka tasawwaka su ta tasawwaka wa matasa sai mu zai ta yana da diya kai ka zo ku aure da ita auren za ku iya sa shekara ɗaya ko kuma wata ko kaza duk inda kaje zaka iya aure to ta wannan hanyar sun samu da yawa daga cikin matasa kuma harkafi na sama suna taimaka suna zubo kuɗi ta a karantar da mutane wannan aƙidar to wallahi sai mun tahi tsayi to abin da yasa na kawo wannan zancen shine akwai buƙatuwar mu dinga tambayar malamai mu dinga karanta littafan da suka zo da aƙidu daban-daban saboda ka kowace aƙida ka san menene ke cikin ta dan kar gujewa kar ka fada a cikin ta larawa suna cewa man ta'allama lughata qaumin amina min sharrihim duk wanda ya koyi yaran mutane to ya aminta da sharrinsu kun bace zancan idan ka iya yaran mutum to ba yadda za a yi kulla maka sharri kana nan babu amma idan baka iya ba sai a sayar da kai ma baka san sayar da kai ba to haka sai mutum ya fada cikin wata aqida bai san ma ya ya fada a cikin ta ba to Allah ya tsare mu kuma ka fita ga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa ko to duk inda zaka je ka kada ka dawo to gaban Allah kai da manzon Allah sai Allah ya muku shari'a wallahi saboda ba akan manzon ba haka ba manzon Allah ya barka kai domin duk abin da zaka yi na ibada to dole sai Allah ya tambaye ka haka kaga annabi yayi to ga annabin nan tsaye ai za a yi hisabin yana yana yana tsaye Allah zai tambaye manzon kai haka ka koya musu amma karatu karatu in ka je gaban Allah Allah ya tambaye ka wane ya kai kaza kace Allah na karanta a littafi kaza malam ka kare kawai kai ka wuce to Allah subhanahu wataala ya dace da mu daka mu dage mu yi hakuri mu ta karatu da ikon Allah subhanahu wataala wata rana al'amarin sai kasance labari Allah subhanahu wataala ya taimake mu kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya ya gafarta muna muna fata wa Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna taimakomar mu bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya muna Allah ya tsare mu da tallalabiyar zamani a kidu ga sunan birjik suna ta fito ana ta da'awa ta ko'ina akwai ta da'awa da ta shigo nan garin ta ahmadiyya suna nan suna ta kokarin ya za su yi su samu su samu mabiya yanzu duk mai tafiya misalin kwanni daga tsarnawa ne zaka fara ganin wani plak fari a rubuta mishi la ilaha illallah ko wannan flakin ahmadiyya ne suke zawa su yi masallaci su wani farin masallaci daga cikin babban matsalar su su ba su rabu annabi muhammad manzon Allah bane fa su annabi su shine Ahmad Gulam Ahmad Gulam kuma wani abun mamaki fa nan garin sun zo kuma sun nemi har da ta ba su fili za su gina masallaci da makaranta nan garin kuma wani abu da suke yi har ya wanda ku ba ku da labari bari in fada ku ci shine su ba su ba su yarda ba su cika damuwa da malaman birni ba malaman kawai suke zuwa su dauka da sunan addini za a ba su farmasiyo sai a ji a tattaro malamai a ƙauyuka sai a zaka cikin cikin tawa nan tawa aka yi sabon gari a kama gida aka da suka dauki gida haya sai a zaka aje a musu abinci mai kyawu ayi musu mai shuyi a bugike musu zabi da kaji da nama sai su zaka ayi musu formation a ba a raba musu da tafai kuma in za su koma sai a ba su kuɗi su koma tunan da gaba ku in ba ku tashi tsaye kuka tashi kuna kuna irin wannan mafako ku sai a waye gari ba ku da kowa cikin daji mutane sun juye muku haka kirista suka yi a irin a zonkin maradi da dogon dutsi da da nan galmi haka suka tai yanzu akwai garin da zaka iske duka bai wuce mutum 500 ba amma kuma ga coci ga masallaci akwai garin da kai wallahi alazim nan cikin Nijar akwai garin da aka gina masallaci lara suka gina masallaci karshe in takita muku zancan jakke suka koma suna hitsayi cikin an gina wasu duk sun koma sun koma kirista mun komo da mulata cikin junan mu muna zagin wani ka zage wannan wanda ya zage cikin ai tabi'a wuce kawai shi kira tsari cikin da'awar fa wallahi mun ci amanar annabi Muhammad Allah ya gafarta muna wa akhiru da'wana alhamdulillah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته